الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته um, 22 ga watan jimadar ula shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 18 ga watan 1 shekara ta 2020 miladiya za mu dora kan uh, inda muka tsaya a karatun wannan littafi na sahih bukhari wanda muna cikin babin da yake bayani akan fadin Allah wa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun um ai mun gama babin ko mun zamu tashi hadisi Abdullah bin Yusuf na'am to yayi daidai mun yi hadisin kenan mu je malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بعد والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب والذين والذين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا yutawaffawna يتوفون يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن ربيع قال حدثنا حبيب بن بن الشهيد عن ابن ابي عن ابن ابي مليكه قال قال ابن زبير قلت لعثمان هذه الايه التي في البقره والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا الى قوله غير اخراج قد نسختها الاخرى نسختها الاخرى فلم تكتبها قال تدعوها يا ابن اخي لا أغير شيئا من لا أغير شيئا من من مكانه قال ابن رجيب قال ناو هذا
qala humayt قال ابن أو ناو هذا to wannan babin kusan mun karanta abin da ke tattare da shi ayan nan ne da take magana akan um, um, mutu- wan- mutumin da ya mutu ya bar iyali uh, zaman takaba da za a yi wata nawa ne um, da ana yin shekara guda amma sai aka samu sauƙi aka mai da shi uh, wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma wallazi ne taufona minkum wa yadharuna azwajan har zuwa ghairi ikhraj yace um, ya kawo hadisin um, ibn abi mulaika daga ibn zubair yace na gaya wa usman qultu li usman usman ibn affan هذه الآية التي في البقرة وأن آية تكتشن سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا حرزوا قرشنتا قد نسختها الآية الأخرى أكيف تآير دا تسوكي تا تسوكي وكنتنتا تندى تاتي وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج za a yi shekara ana zaman ta kaba mace ta zauna ba fita sai ta shekara cur tana zaman ta kaba ya ce ta wannan ayar ai an shafe hukuncinta a da wata ayar da take cewa wallazi ne tafona minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashrin wa ashra to wannan ayar da ta dawo da ta kaba wata hudu da kwana goma ita ta goge wacce ayar sai yake cewa to don me yasa za a rubuta wannan ayar yaya tunda hukuncinta an goge don me za a bata a cikin qur'ani ana rubutawa an rubuta ta falima taktubuha qala tad'uha ya ibn akhi sai usman ibn affan ya gaya wa shi wanda ya tambaye shi kenan ya ce da shi ka kyale wannan aya ka batta ya kai dan dan uwana la ughayyiru shay'an minhu ni fa ba zan canja wani abu na alqur'ani ba min makaniki yanda yake haka annabi ya tafi ya bari ya san an canja hukuncin wannan aya bai ce a goge ayar ba bai cire ta ba to ni yaya zan zo in canja wani abin da annabi bai canja ba ka batta kurin akan yadda take aje a ci gaba da karantawa shine kaga har yanzu din nan mun zo muna karanta ta amma ana karantawa ne a samu lada amma hukuncin ta ba aiki da hukuncin ta dan an shafe wannan yana tabbatar mana samuwar wato annasku wato wani hukunci ya goge wani hukunci a cikin alkur'ani kuma dama yana daga cikin manufofin yin annasku a cikin alkur'ani shine samar da sauki akwai hukuncin da za a kawo yana da tsauri saboda yanayi da ake ciki a wancan lokacin daga baya kuma Allah ya canja ya kawo mutane sauki ya ce ka batta kawai kala humaid au nahwa hada humaid yake cewa ko wata magana humaid ibn al-aswad kenan ya ce ko wata magana makamancin wannan ya faɗa mana yana taraddudin mai usman ya ce so wannan kenan mu je malam إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى فسوقنا فتعقلنا قال حدثنا عمرو بن صالح قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم أحق بالشك من إبراهيم قال إذ قال رب رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال قال بلى ولكن لمؤمن غني طيب قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب إلى قوله لعلكم تتفكرون قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا هشام عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن عن ابن عباس قال وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد عن عبيد بن أمية قال قال قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة قالوا الله أعلم فضرب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن فقال ابن عباس في نفسه منها شيء يا أمير المؤمنين قال عمر يا ابن أخي أقل ولا ولا تحقر نفسك قال ابن عباس ضرب ضربت مثلا لعمل قال عمر أي العمل قال ابن عباس لعمل قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل, عز وجل ثم بعث الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بأم- بالمعاصي حتى أبرق عمله a'malahu أعماله
fasurhunna qatta'hunna طيب ita wannan ayar um, wannan babin uh, wa idh qala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta ana ba da labari ne dangane da abin da ya faru tsakanin annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da kuma allah ta'ala wata rana ne annabi ibrahim ya nemi allah ya nuna masa yaya yake raya matacce ne shi ma yana so ya ga yaya yaya allah yake raya matacce shi ne ce um, ya kawo wasu kalmomi a nan uh, da aka kawo a cikin aya din za mu zo mu karanta ya ce fasurhunna um, hunna kalmar fasurhunna a larabci ana nufin ka gutsutsura su ko ka yayyanke su قطع كو قطع وإذ قال آه، إبراهيم رب أرني كيف تهوي الموتى فسرهن أو تقراء فسرهن بكسر الزاد قراءة حمزة آه، سورا معلميكم فسرهن فسرهن كو فسرهن Abdullahi dan Abbas ce ai qatta'uhunna wa amhilhunna mahal kamar a jinkirta abu a yi sannu-sannu a hankali wannan lafzi ne mushtarak bai na hadain ma'anayin alkasru bi ma'ana alqat الضم كما بمعنى الإمالة فصرهن قطعهن قطعهن لغير أبي ذر أو ترواية با أبي ذر با haka ya ruwaito suka ruwaito abu zar bai ruwaito haka ba kai sai kawo hadisin abi salamata da sa'id daga abi huraira allah ya da shi ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nanu a haƙo bi shakki min ibrahim mu ne ya fi cancanta mu yi shakka sama da ibrahim sallallahu alaihi wasallama na'am um, idan har annabi ibrahim ya faɗi wannan kalma ya tambaya ne akan shakkar ƙudirar allah akan raya matacci to mu muka fi cancanta mu yi shakka ba ibrahim ba so ba shakka yake ba yawwa bayan da zai annabi ya shakka akan karfin ikon Allah ina fata ana fahimta yawwa ba zai yi annabi a ya yi shakka akan karfin mulkin Allah ba ya ce idan kana shakku ya tatarraq idan har shakka zai iya faruwa akan annabi ibrahim to lakuntu ana haƙo bihi ni na fi cancanta ne shakka ɗin shi ibrahim ai baba yake ga annaba muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ce kaka shi ya ga abubuwa a farko su suka gina ɗakin kaba ya sha gwagwarmaya da yawa sama da ta annabi sallallahu alaihi wasallam to sai manzon Allah yake cewa ai kun san ni ban taba shakka akan sha'anin Allah ba to ya za a ce Ibrahim ya yi shakka lokacin da ya ce ka nuna min yaya za ka raya mata ce ya Allah qala rabbi arini kayfa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fa khudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka ko ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم da ya ce ya ubangiji ka nuna min yanda za ka raya mata ce ƙala rabbi arini kaifa tuhil mauta sai Allah ya ce ƙala awalim tu'min a Ibrahim baka yi imani ba ne imani ne ba ka yi ba kake cewa nuna maka yadda za ka raya matace haka Allah ya gaya masa ba wai don Allah yana shakkan ko ba wai don Allah yana tuhuman Ibrahim cewa bai imani da shi bane ba haka dai Ubangiji ya gaya masa da yana shakkan ne da Allah zai gaya masa wata magana ba wannan ba قال بلا ولكن ليطمئن قلبي shi ma din ya nuna cewa ba shakka yake ba da cewa ya kala na'am to da ya tabbatar yana shakka amma da yace bala yana nufin a'a sai kuma ya kawo walakin a ka'ida ta larabci da ya ce masa ba shakka kake ba da ya buɗe baki ya ce na'am to yana nufin cewa shakkan yake yi amma sai ya bashi ansa don ya nuna shi ma ba shakkan yake ba qala bala walakin a'a ya ubangiji ba shakka nake ba ina so ne dai kawai zuciyata ta samu natsuwa zuciyata ta samu natsuwa da kwanciyar hankali ya biya maka kujerar maka ya gaya maka baka da haufi a kansa sai ka ce to yaushe zan ba da fasfot dina a yi min biza sai ce a baka yadda ba na biya maka ne a'a kawai dai dan samu nutsuwa a dan karbu dai a dan kai ko ba ka bane ba ka san bai da wasa ya maka alkawari in ya gaya maka magana ba wasa sai kuma ya gaya ma to kana dan jira dai haka dan ka dan dafe dai haka to wannan shine akwai wanda in ya gaya maka abu kawai ka san insha Allah babu wasa a ciki sai dai Allah bai kaddara ba to wannan dan adam ma kana yi masa wannan zaton ina ga Allah to ya halice shi ma ai mun sha gaya muku da halitta da rayawa wanne fi wahala halitta ta fi wahala in a ce za a iya danganta wani abu na wahala ga Allah halittan mutum a samar da shi babu shi shi ya fi wahala akan bayan an same shi kuma a dawo da shi na'am kwarai kuwa tabbas daman inda ba ma son zuciya ba ai bai kamata mutum ma ya ce wai annabi yana shakka a kan lamarin Allah ba a babu wannan kwata-kwata yawwa wannan kenan to she sai sai mala yake cewa annabi ya ce nanu a haku bi shakki ko min huko yawwa to babu da shakka akan a cikin sha'anin gabaki daya to sai kuma ya kawo ayar aywaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min naqilin wa anabin ila qawli ta tafakkaru aywaddu ahadukum imam al-baydawi yace wannan ayawaddu din lil inkari ne an takuna lahu jannatun min nakhil wa anabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli thamarat yanzu ɗayanku bai so ya ga ko yana so ya ga yana da gonakai jannat ɗin jam'i ne na gonakai ba jannat na aljanna ba yana da ainihin wato gonakai na dabinai shine min nakhilin da gonakai na inabi korama na gudana a ciki kuma yana da duk wani abun sha'awa na ɗan itace lahu fiha min kulli samarat fakiha ɗan abubuwa na marmari na dukkan 'ya'yan itatuwa gabaki itace gabaki daya har zuwa afala ta tafakkarun sai kawo hadisin ibn abi mulaika har yanzu daga ibn abbas ya ce ya ji uwansa abubakar ibn abi mulaika akwai abubakar ibn abi mulaika uwan ibn abi mulaika shi kuma ya ruwaito daga ubaid ibn umair mutumin makka ne ubaid ibn umair ya ce umar ɗan khattab wata rana ya gaya wa mutanensa da yake zaune da su sahabbai la ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama yace fima tarawna hadhihi al-aya nazalat akan me kuke ganin kaman fi ayi shay'in tarawna ko kuma kuka sani tarawna bi ma'ana ta'lamuna wannan aya din ta sauka ko kuke zaton meye dalilin saukan wannan aya ta aya waddu ahadukum an takuna lahu jannatun kawai sai sahabbai suka ce da Umar Allahu a'lam yanzu anan ina so ku lura da Allah da wani abu wanda ya kamata mu dau izina akan shi kun ga Qur'anin nan fa sahabbai aka saukarwa ma'ana aka saukarwa annabi yayi bayani wa sahabbai kaza kaza kaza sauransu ku duba ɗan ratan ba wani rata ne mai yawa ba sai na umar ne fa yake gaya wa sahabbai ya ɗauko aya a cikin suratul baƙara yana tambayan su meye dalilin saukan wannan aya amma sahabban nan ba su sani ba suka ce allahu alam wannan yana nuna cewa ba a alfahari da ilimi kuma mutum baya buɗe baki ya ce ya san komai kuma ba a cika baki akan harkar ilimi dan abu karami da kake ganin kamar kafa karfinsa sai fa karfinka to wannan ya kamata ya kara wa masu karatu tsoron Allah ya kara musu taka tsantsan ya kara musu bi a hankali da sannu-sannu a tambayi jam'un mina sahaba akan ma'anar saukan wata aya su ce Allahu a'lam wani abu ne ne wanda yake mai ban mamaki kwarai kawai sai sai na umar sai ya fushi a ba umar wai sun ce allahu alam to me hikimar sun wakala al'amari zuwa ga allah kuma umar yana yin fushi malamai suka ce abinda ba wanda ya san shi sai Allah shi ne ake cewa Allahu alamu kenan ba wanda ya sani amma in har Allah ya yi bayani wa annabinsa ku a cikinku ne ba ku sani ba sai ku ce lana alamu ba mu sani ba yanzu kamar yau a tambaye ka wai da Allah yau wace rana ne sai ka ce Allahu alam wannan amsar ba ta yi ba kun gane kuwa yau wace rana ce sai ka ce Allahu alam na'am yawa in kuna so ku ji daga bakin malam sai ku ce ba mu sani ba ba a ce Allahu alamu akan abin da an san shi wasu sun san shi kai ne baka sani ba shi yasa sai na umar ya fushi ba wai yana inkarin cewa Allah shi ne masani ba ba haka bane yawwa yaya Allah ya sanar a ce a ce ba a sani ba ina ba kana fahimta a gida ne aka yi maka barna yara suka yi barna uwarsu tana kallon su aka lalata maka wani abu kuma ta sani ko kuma bata san ita bata sani ba amma akwai wanda ya sani tunda a gaban mutane suka yi ka tambaye ta sai ta ce Allahu alam a'a fi wahid ya alam akwai wanda ya sani shi yasa ya ce musu ya ce za ku ce mun Allahu alamu ƙulu na alamu aula na alamu kawai ku ce mun sani ko ku ce ba mu sani ba kawai so ba za ku ce mun Allahu alam ba yana jin zafi ya tambayi wani abu na ilimi wanda kuma an yi bayani a kansa amma duk suka rufe baki suka ce so ba su sani ba ba mamaki a cikinsu akwai wani wanda ya sani yana tsammanin ko umar yana da wani ilimi ne daban sama da wadda shi ya sani din sauransu shi yana so ya gane me suke tattare shi na abdullahi dan abbas suke cewa fi nafsi minha shay kaji ko ai kaga yana wurin sai ce to ka duba ladabi da girmamawa saboda shi umar yana da kwarjini ne malam sai abdullahi dan abbas bai iya bude baki ya ce na sani ba sai ya ce a raina akwai wani abu da na fahimta a raina akwai wani abu na ilimi fi nafsi min hashai ni akan wannan aya ya amir muminina ina da wani abu a raina ya amir muminin sai umar ya ce da shi yabna akhi qul wala tahqir nafsak ya kai dan dan uwa ka faɗa kada ka wulakanta kanka kada ka tozarta kanka kada ka rena kalmar tahkir rena yaro ne a lokacin shi abdullahi ibn abbas akwai waɗanda suka girme shi a cikin sahabbai to sai yake ganin bari ya jira manya su yi magana to sai ce karkare na kanka faɗi sai ibn abbas sai fara magana ce duribat mathalan li amalin misali ne aka buga akan wani aiki kala umar ayyu amal umar ya ce wani aikin kala ibn abbas li amalin sai ya sake cewa akan dai wani aiki ne li amalin kala umar li rajulin غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله sai umar ya karbi gabar zancen tunda abdullahi dan abbas ya ya ɗauko kwarjininsa da girmansa bai sa ya ƙarasa jawabin ba sai umar ya ce allah ya buga misali ne wannan ayar a yawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun yanzu ɗayanku zai so a ce yana da gonakai na dabinai yana da gonakai na inabi duk wani ɗan itace akwai a cikin wannan gonar min nakhilin wa anabin ga ruwa yana gudana ta jirimin taciyar anharu فأصابه الكبر ɗayan ku zai so yana da wannan gona mai cike da wannan ni'ima sannan daga baya abin ya zo ya lalace gonar ta lalace gonar ta wargaje gonar ta ƙone ya rasa amfanin to ashe wai wani mutum ne mawadaci yana yin aiki da da'ar Allah ya amalu bi ta'atillah azza wa jalla ثم بعث الله له الشيطان Allah ka kiyaye mu ya Allah yana ga wadata ga rufin asiri ga bin Allah kurin shedan ya saito shi ya zo ya same shi ya juyar da shi daga bin Allah nan fa amila bil ma'asi kawai ya dawo yana saban Allah hatta aghraqa a'malahu shedan ya ziga shi ya yi ta aikata munanan aiki har sai da ya lalata aikin nasa kalmar agraka amalahu ada'a amalahu jiya yana aikin alheri aka bar shi da wadatar shedan ya zo ya ziga shi da wadatarsa irtakaba min al-ma'asi ya je ya ɗebi saɓo ya yi ta yi wannan saban ashe yana lalata aikin daga nan malamai suka ce Allah ka kiyaye mu shi aikin alheri idan ka yi sai kuma ka zo kana yin sabo to wannan saban yana lalata wancan aikin alkhairin da ka yi a baya ga zunubi ga lalata aikin da ya gabata kamar wuta ce take cinye abu take cinye abu har ta lalata shi subhanallah sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi shi mai wannan gona da aka bada misali girma ya same shi wa asabahul kibar shekaru suka kama shi gonar ta lalace amfanin ya halaka da a tarihi attajiri ne mai wadata an kawo muku misalin gonaki ne da amfani saboda a lokacin shine kudin iya jin daɗi ga bin Allah sai ya canja hanya ya da yana sabon Allah sabon Allah ne ya cinye duk ayyukan alherin da ya yi kuma ga girma shekaru sun zo mai Allah ya ƙi ɗaukar ransa da wuri wala huzurriyatun du'afa yana da yara ƙanana sigaru sin la qudrata lahum alal kasbi wato yana daga cikin Allah ka rufa mana asiri musiba yan uwana Allah ya jarrabe ka da mutuwa ka tafi ka bar ƙananan yaran da ba sa iya ɗaukan nauyin kansu ba za su iya zuwa kasuwa ba za su iya zuwa su je su yi sana'a ba wannan mutuwar ta fi kowace wato damuwa da barin nauyi na'am ko ka girma kuma bayan da shekaru sun zo maka ba za ka yi musu ba idan mun an illa guda biyu ne ko ka mutu ka tafi ka bar su kana jina ka mutu ka tafi ka bar ƙananan yara ba su da ƙarfi na kasabi ba za su iya zuwa su nemo wa kansu su rufa kansu asiri ba ɗaya ko kuma ga ka ga su ga shekaru ba ka iya fita ba ka iya zuwa ka je ka nemo ga mugun talauci kana kallon ƙananan yara suna tozarta ba za ka iya musu komai ba shi ma wannan baƙin ciki ne na rayuwa yau da gobe to wannan mutumin abin da ƙur'ani ya ba da labari Allah ya jarabe shi wato shi bai mutum ba ya yi tasi ya yi tashen arziki a da saɓan Allah ya kauce ya sa arzikin ya kauce abu na biyu malamai suka ce ashe saɓa wa Allah butulci ne Allah ya maka rufin asiri ka yi amfani da wannan rufin asirin ka saba ubangiji kuma Allah ya sa ka rasa wannan dukiyar ta tafi gaba daya ka ta asara abubuwa su ta lalacewa ka kasa gane daga ina ne fitinar daga ina ne damuwar fitnatul mahaya wallahi duk wanda ya mutu ya bar gajiyayyu ƙananan yara yi mun yi mun yi mun yi mun yi ga talauci to sai dai fa a zo ana kasafta su kuma ka gane wani abu in ka ga an matsayi ka ana kusa da kai ma ka bar wani abu ne wallahi ina gaya ku je ku tambayi masu marayu za su ba ku labari in ka bar wani abu ne ma yan uwa da dangi ma za su zo su nuna cewa yan uwanka ne ai amma wallahi mutum ya tara zuri'a bai da komai ya mutu wallahi bajewa ake duk wanda aka dauki ɗaya biyu aka tura mai zai ce wallahi ina da larura nauyi ya mun yawa ƴaƴan nan sun mun yawa in an ci sa'a matarka ta ɗebe su ta je ce ta zama tana buge-buge a nan na gaya muku akwai matar da mijinta ya mutu ana mata maganar takaba ta ce to muku ina mu ina takaba zaman takaba mai gida ya mutu ya bar min ƴaƴa rututu ƙanana danginsa ba mai taimako na makota ba mai taimaka mun ai sai mu mutu da yunwa dole in fita in je in nemo musu abin da za su ci matar ita ta haƙura da zaman ta kaban take fita ta je ta nemo abincin da za ta ba wa ƙananan yaran su wannan yan uwana abin da za mu fahimta a ci wannan aya da wannan hadisi da sai na umar ya buga mana misali ya yi shiru kuma bai ci gaba da cewa komai ba yana so ya nuna mana mu ji tsoron rayuwa mu ji tsoron rayuwa sannan mu ji tsoron ba ni sunan shi alfahari da dukiya mu saba wa Allah Allah zai iya cafke kai kama kai ya dora maka musibar da zaka gadar wa jikokinka da tattaba kunnanka kuma babu abun tausayi a rayuwa irin mutumin da da yana da wadata yanzu ya karye ku tambaye su za su gaya muku babu ciwo a rayuwa da bakin ciki irin da ka mallaki abu ka fi karfinsa kana kallo yanzu ya gagare ka Allah kuma yakan iya jarraba mutane da wannan yasa Allah ya ce yanzu ɗayan ku zai so ga arziki ga noma ga gonaki ga 'ya'yan itace da duk abin da ake so yana da shi sannan ya zo ya fada cikin sabon Allah Allah ya tafiyar da wannan arzikin kuma ga yara ƙanana ya zo ya bari yanzu ɗayan ku zai so wannan tokar ku yi haka to in mutum yana cikin ni'imar Allah ya yi ƙoƙari don Allah ya tsare ni'imar aiki ne kake yi na gwamnati kana ɗan samun rufin asiri da ɗan albashinka to ka yi ƙoƙari ka riƙe albashinka ka ci gaba da bin Allah Allah ya hore maka yadda za ka rufa iyalinka asiri kar ka bari ka lalata kanka da fasadi da barna yanzu wallahi malam in ana baka labarin wasu da Allah ya rufa musu asiri irin yadda suke amfani da arzikinsu suna saba Allah abin wala hankalin ka bai zai dauka ba matar wani attajiri a garin nan babba ne ina faɗan sunansa yanzu kun san shi sananne ne mashhuri babba sosai ta kira ni ta ce malam a taimaka mana da addu'a na ce me faru hajiya ta ce wallahi yaranmu za a aurar an cire mai gida ya cire miliyoyin kuɗi ya damƙa wa yara ya ce aje a yi shagalin biki wannan fa ciye-ciye da dafe-dafe da gayyace-gayyace na baƙi da waye miliyoyi ne na kuɗi ba miliyan ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba biyar ba shida ba bakwai ba ta ce garanti ya cire wannan kuɗin sai na kira yaran nan na ce musu to zan gayyato malam wane zan gayyato malam wane zai zo zai yi wa'azi a sa mana albarka a cikin wannan auratayya Allah ya bada lafiya da zaman lafiya ta je ta samu alaji ta gaya masa ba na so ni ba na so ni ba ni ba za abin nan ba za a yi ba ba wani malamin da za a gayyato ba za a yi wani wa'azi ba ba za a yi ba wallahi nake gaya muku tana kuka take gaya ta ce kurin fa wa'azi za a yi a zo a ce da sunan mun aure da 'ya'yanmu a yi mana addu'a an yi wa'azi a tara mutane a faɗakar da su Allah ƙi ya yi ta ce malam yaran nan ba makiɗan da ba su gayyata ba gidajen gurin kamawa event event ɗin nan wanda suka fi tsada su aka kama kuma ba ɗaya ba ba biyu ba akwai na bayan azhar zuwa la'asar akwai wanda za a yi magariba zuwa isha'i akwai na ranar kaza da sauransu akwai na iyayen amarya akwai na amare akwai na maza akwai na waye na mata waye da sauran da su za a kashe kudin da makida shahararrun makida mawaka su za a zuba wannan miliyoyin ta buga ta buga yaran nan suka ce naira daya ba za a sake aje a kira wani malami mai wa'azi ba wai ai addu'a na ce hajiya wace addu'a za a yi ai addu'a a sa a zo ai wazi ai an saki hanyar addu'a tun ba yau ba ai su wannan yana faruwa abin kuttu da bakin ciki kuma musulmi mai sallah an gaya maka gaskiya kaga wasu in suka samu rufin asiri idan su rufewa yake gaba daya mantawa suke da Allah to yana daga cikin musibar da Allah zai jarabe ka da shi ya baka dukiya kuma ya saka manta da shi wallahi ko ya baka mulki gaba ɗaya ka manta da shi a ɗora ma ƙwaƙwalwa irin ta jaki baka tunani na ƙasa sun fi ka kyakkyawan tunani fasad annasu yuhibbuna al-fasad misali ne guda da wanda za su bawa ƴaƴan kuɗi su je su ta barna an san barna suke ku kyale su lokaci ne yarinta ne za su bari a ba su kuɗi su je su yi zina a ba su kuɗi su sha taba su sha giya a ba su kuɗi su yi kaza duk wani abu kuma na barna zai iya sa kuɗin sai taimaka a kai duk abu na barna zai isa kudin sai taimaka akai amma abu na musulunci ko na tarbiya wala bai zai ba a zo a tara masallaci a tara iya abin da za su yi a tara mutane a masallaci liman dai ya ta salati ya ta addu'a an yi aure an abin nan ana tashi daga masallaci kuma a tafi gidan iskanci haka suke yi a zo a babbake a zuba manya-manyan riguna a masallaci ana ana addu'a ana amin amin amin amma in sun koma kuma tsiya za su je su kana da dukiya kana da ƙarfi da za ka iya kafa doka ka ce kaza za a yi ka kasa kafa doka ka bar yara su yi abin da suka ga dama to irin wannan in Allah ya zo jarabar mutum da musiba sai ka zo ka ga abin yana lalace a hankali hankali wallahi wata ran sai ya zama tarihi a ce in su wani fada su ne manya manyan masu hali a garin nan yanzu gashi nan ya zama abin tausayi kuma Allah ya jarabe ka ya hana ka mutuwa da wuri ya nuna maka bakin ciki ka ga talauci muraran duk abin da kake tsammani ya kubuce ma ya wuce wallahi ga sunan misali ba sai mun kira suna ba ba wannan karatun da nake yi yana ratsa zuciya ne na san duk wanda ya san his affected ya sani ya sani to ka ji tsoron sabon Allah Allah yakan tona asirin bawa wallahi tun daga nan duniya Allah kuma yakan jarrabu mutum ya dora maka wani bala'i ka kasa gane daga ina bala'in yake kuma dalilin saba masa ne shi sa sayyidina umar yake bayani asalin yadda kisar take allah ya ce wannan gona فأصابها إيصار فيه نار قسم me ya faru wallahi malam iska Allah ya turo shine ihsar ihsarun fihi nar iska mai karfi arrihu shadid tattare da wuta ka rabu da harkar iska ta taso da wuta barna take na fitar hankali ta zo ta rufe wannan gonakin nasa gaba daya gonakin nan suka kama ga ciyawa ga bishiyoyi yanda ka san fetur ake bunka musu suka kone kurmus mutumin nan ya zo ya tagumi ya sa ido ya gani ya isa ya magana Allah ne ya yi ba wani ne kunna mai gobara ba haka kar Allah ya koro iska wani ya ce da Allah yana sai a taimaka mai da addu'a ya samu matsala shi fa yana ganin abubuwan safa abin ya gagara duk abin da ya sa a gaba muryam muryam muryam turum turum turum idan an zo sai a samu matsala an ɗauko kaya a mota ta yi haɗari ta ƙone wata mota ta fada wani ramin da ba a yi sama a sa crane din ma a dauko ta ba ma da direban da kayan da wanda suke ciki sun fada wani mugun rami a hanyar kaza sai dai a leƙa a haƙura ba uban da isa ya dauko guri kaza ya kama da wuta an yi lissafin kaza miliyoyi kaza sun tafi ga rashin lafiya ga wane ne fitintunu dai in Allah ya kunno maka wuta hai babu wallahi wallahi babu taimako ɗaya da zai maka in Allah ya baka nutsuwa kana iya zuwa kana sallah kana iya salatin annabi kana zikiri duka wannan malam suna faruwa yau da gobe amma ba ma ɗaukan izina yanzu in mulki mutum yake gadara yana da shi duk yadda kake ganin masu mulkin na ana musu jiniya ana musu kaza akwai ran da za su sauka wallahi tallahi malam akwai ran da za su sauka mutum da ya zo ɗaurin aure ma zai zo kaga sai ana wanda ya san shi ne ma zai dan tuttura a bashi wuri ko ɗan sanda ɗaya babu a bayansa amma da in zai wuce sai an daddake mutane a hana kowa wucewa haka ne shi ɗin ne dai duk yadda zai shekara hudu ne ko shekara takwas ya gama ya faɗi maganganu ya danne wanda zai danne ya wulakanta wanda zai wulakanta ya ɗaɗɗaure waɗanda zai ɗaure ya yi abin da zai zai zo ya sauka idan ya sauka kuma wataƙila Allah ya jarabe shi da shekaru da zai daɗe duk abin da ya tara ɗin ya ƙone wani tsohon ciyaman ya saci kuɗin gwamnati sosai a lokacin da ake ba su kuɗi tireloli yana da su tifofi yana da su gidaje a garuruka a jihohi duk yana da su ya ta ɗiban kuɗin bayan Allah ya gina kansa gidajen gona ya siya ya ta abin nan wane ne ya siya motocin hawa bila adadin yana da gida a gari kaza gida a gari kaza ya tara abubuwa shirya business ana siyo kaya ana kaza an bubbude kaza da sauransu wallahi tallahi malam yana sauka duka duka Allah abin da ya bar masa bai wuce shekara ɗaya shekara biyu ba wani abubuwan duk da ya mallaka da kuɗin haram sai da Allah ya lalata su gaba ɗaya ka san musibar su lalace a nan duniya kuma ga uban hisabi da zai fuskanta ranar kiyama saboda bai mayar ba kuɗin da ka sata ɗin a hana ka cin su ka ji daɗin su su lalace sannan kuma ga lissafi yana biyo bayanka shi ne wani uwansa wani ciyaman ya hau a bayan shekaru abokinsa ne sai ya hau ya je wajensa neman taimako ana ba da labari aka ce wallahi lokacin da ya je rigarsa nan gurin gwiwar rigar a fashe take hannunsa gwiwansa saboda tsabar wato alamar talauci da ka ga mutum ya wanka ya saka riga hannun rigar ma a fashe ma yake gaba daya wannan tsohon ciyaman ne da ya mallaki gidaje da tireloli da shaguna a kasuwa da waye yaya aka yi dukiyar nan ta kare shi ma bai san ya aka yi ba amma dai babu ita ya ce ranka ya daɗe da Allah na zo a ce maka mun da ɗan abin da zan ciyar da iyali ne kuma ina so in baka shawara ya ce kaga wannan kujerar wallahi na hauta na hauta ba abin da ban yi a kanta ba na yi mulki na yi kaza na yi kaza na samu dukiya na samu alheri in ji shi da faɗa ya yi kaza ya kaza ya ce amma wallahi ina shaida ma yanzu nan wallahi al'azimu kwanan shinkafa kwano ɗaya biyu ya fi ƙarfi na a yanzu ma bayanin da nake ina so ka taimaka min ne da ɗan abin da zan je in ciyar da iyalina ina baka shawara ka biya hankali ka yi wa mutane aiki da dukiyar su kurin ka nemi rufin asiri a wajen Allah na'am ai kwarai da gaske kaga ba aya ba hadisi ya gogu dan kwal uba na ai ina sane nake ai ai ina sane ai wannan fa sanata ya sanata ne fa A- a- dole faɗa ai yanzu da ka ci sanatan ai da ba mu ganka ba mu yi ta zabga maka addu'o'i muna tura maka muna mamake ka ai gwanda mu samu mu nika shi tun yanzu kafin ya tafi ka sani watakila ka je ka tafi muna ganin hotonka ai ka fi mu sanin wannan ilimin ko ina nan ban zan baka dama an baka labarin mutanen ku wanda sun ci sun ci sun zube yanzu zaka iya sai ka kai magariba ba gaba ba wallahi malam rayuwar nan tana da ban tsoro a karmakalla ni ban sani ba dai ni dai Allah ya sani astaghfirullah Allah ya fi ni babban abin da ya fi tayar min da hankali wato wato abubuwa ne guda biyu na farko dai ni dai ba na son Allah ya tozarta ni a rayuwa kafin na mutu tozarta wulakanta mai fitnatul mahaya ɗaya kenan sannan babu tashin hankali irin Allah ya zo ya saka a layi a kiyama ana maka lissafi akan kaza kaza kaza kaza kaza ka zuba ido ba za ka iya yin bayani ba wannan billahi alazim ba karamar musiba bace malam mu je malam Allah ya mana afuwa to sai mu na me kace na'am na'am la ilaha illallah to kaga to kaga yanzu misali ka- ka- kana raye kana neman Allah ya baka yaya ya baka kuma ka kasa daukar nauyin su ka kasa yi musu tarbiya su zo su lalace a idanka a gabanka kaji daya babu ruwan Allah fa da cewa ka gagara sun gagare ka ne dole sai amma hisabi abu na biyu shine ko ka mutu kana kwanci a kabari 'ya'yanka sun zama lalatattu suna kai maka mugun kamasho bincike ya tabbatar da galiban yara da kake ganin su fanɗararru akwai tasirin iyaye na rashin kulawa da su ko gajiyawa ko talauci ko kuma fasadi da suka zaɓa daga baya yaran su zamanto musu masifa kana kallon sa yana kallon ka billahi al'azimu ba zai iya maka komai ba sai je kuma ya je saba Allah ya jawo maka bala'i yana faruwa duk ga sunan a daddaure ana daure su sun zama yan jagaliyar siyasa sun zama yan daba sun zama yan area boy sun zama barayi sun zama masu zalunci masu tsare hanya masu kaza ba mamaki iyayensu suna raye bayan da za su yi da su ne kuma ba mamaki a da an samu wadata yanzu wadatar ta tafi kuma idan mutum wadatar ta tafi sai kasa gane me dalilin tafiyarta dan wani abu guda ɗaya za ka yi Allah ya jarabe ka da asara a cikin harkar kasuwancinka ko aikin gwamnatin ya cire maka albarka dukiya da ake faɗa wasu sun tana da malam ta haram wallahi hankali ka bai zai ɗauka ba wai wani yake cewa da masu mulkin nan mutum mai mulki zai saci biliyan ɗaya kawai biliyan ɗaya naira miliyan dubu galibinsu suna da shekara saba'in suna da shekara sittin da wani abu wasu suna da hamsin da wani abu galibinsu masu manya-manyan kujerun to da za su yi haƙura da satar su saci miliyan dubu ɗaya biliyan ɗaya kawai kowane ko gwamna ko waye ko waye karin ce wane wane ce da shi nake masu mulki duka nake faɗa yawa ai ka san ah, suna bibiya sai su ce da ni ake ai to masu mulki na ce a ce mutum ya saci miliyan miliyan dubu ɗaya kawai biliyan ɗaya ya haƙura yawan mutane aiki wannan miliyan biliyan ɗaya ɗin da ya ɗauka a shekarunsa ya ishe shi ya ci abinci da shi da iyalinsa da zuri'arsa gaba ɗaya har ya mutu banda alfahari banda sai na gina katun da ya fi ƙarfin gida ya fi ƙarfin abin hawa ya fi ƙarfin kujerar makka da umra alfarma ma zai sami ya fi ƙarfin abinci to me yake nema galibin suka dube su in kaga mutum idan sa yanda kaga biri ko wani gwaggon biri haka za ka ganshi amma gashi yana cikin wadata amma da ka ganshi tsufa ya tunkare shi to kuɗin da suke sata ina za su kai a ta karban kudin mutane fa ana karban wallahi malam abubuwan fa ina gaya muku ba su da kyau fa a yi ta karban kudin mutane malam ana sun ana tura musu account din su wallahi nake gaya muku na'am na'am na'am to ka ji wani lissafi malam idan cefanen gidanka kullum naira dubu hamsin za ka kashe kullum cefane za ka kashe naira dubu hamsin cefane to sai ka shekara hamsin ba ka kashe biliyan ɗaya ba kaga dai rufin asiri ka saci biliyan ɗaya kawai Allah maka hisabin biliyan ɗaya su ɗan bar mana sauran a yi mana aiki amma ina na gaya muku najeriya fa akwai kuɗi fa wallahi tallahi akwai kuɗi ina gaya muku akwai kuɗi amma saboda barayi sun yi yawa gafiyoyi da beraye sai dai gwamnatin ta je kasashen waje ta ciyo bashin kuɗi muna da fetur muna da gol muna da kaza muna da kaza muna da arziki wani arzikin ma ba a tonan sa ma ba a ma fara tonan sa ba ma ba a ma zo kansa ba ma duk muna da shi amma muna da muna da manya manyan barayi ne to su saci biliyan ɗaya kawai su bar mana sauran ai mana aiki a mana hanya a mana asibiti ka je asibiti ka ga mutane suna kwanciya a ƙasa ka je ka ga yadda mutane suke bin layin sayan magani bilal azimu aka kwantar maka mai jinya wallahi tallahi za ka sha mamaki wani dan uwa yake ban labari dan uwansa furin ya kai duk bai wuce sati biyu ba a kwance sai da ya zuba a garin nan cikin asibitocin garin nan larura fa ta dattijo rashin lafiya billahi azimu sai da ya zuba kuɗi sama da sama da naira dubu ɗari uku da wani abu yanzu wannan akar makalla in talaka ne wannan abin ya same shi fa sai dai kana kallon dan uwan naka ko uban naka ya mutu a less than two weeks ka kashe naira dubu ɗari uku da wani abu kawai rubutu za a ma ce ai wannan magani kaza wannan allura kaza ce ai wannan kaza ne wannan kaza ne ba ruwansu kawai ka zuba kuɗi kawai shi yasa haka ake ta ɗiban mutane a makara ana ta danna su a kabari kawai bayan da za a yi na'am na'am Na'am. Ame? Okay. Mataimakin darakta. Ban ji ba mai kace malam.
duk satin duniya Eh.
wanda da yake saka a briefcase nasa haka wada
Eh. A ina yake shi? Ka ji akar mukalla. Ka ji dai daga bakin su ya fito ko? kaji kaji daɗin karatu kenan ga ɗan uwa nan ya ce shekaran jiya abokinsa ne mutuminsa ne mataimakin darakta ne kafin mulkin buhari ɗin ya zo ya ce duk satin duniya abuja yake aiki duk sati naira miliyan ɗaya yake zubawa a jakarsa briefcase ya taho kano weekend in ya koma ta ƙare duk satin duniya bai taɓa zuwa mota ba jirgin sama ya ce shekaran jiya yake gaya mai gashi nan eh matansa uku eh kaji yanzu ko dubu ɗari baya iya tahowa da ita a satin suke neman visa
a duniya addu'a yake ta yi istighfari yake ta yi a ai kuɗin mu kam sai ya biya mu fa Allah sai ya biya mu kuɗin mu Allah nake ga yau kasan shekara nawa yana zuba wannan miliyan ɗaya a briefcase din ke sa mala idan ana kukan kuɗi ana kukan talauci talauci kai dai wanda ba su kuɗi ba su kuɗi yanzu ai kaga kullum duk kuna samu muna ta hudu ba muna ta cewa ana cikin matsi ana cikin talauci muna ta faɗa amma muna gama sallar juma'a ku hau mo- titin nan ku gani ku ga motoci a kanan fa da wahala ga tsohuwar mota ma fa Sab- wallahi sababbin motoci sun fi yawa ba haka bane in nayi kuskure ku gyara mu a garin nan sababbin motoci sun fi yawa koma wace iri ce kafin ka ga tsohuwa mai hayaki da ƙyar take tafiya za ka daɗe amma fa babu babu babu ana cewa ba kuɗi ba kuɗi ba kuɗi ba kuɗi amma kuma idan mun zo aure muna kashe kuɗi yanzu gidajen kaɗe-kaɗen nan da raye-raye nan naira miliyan kaza fa ake kama su mutum ya lale miliyan guda miliyan biyu dubu ɗari bakwai dubu kaza ya je kama gidan da za a yi kiɗa a yi kiɗa a yi rawa kawai na, na awa uku kuma sai a zo masallaci a ce mu yi ta addu'a ya kamata a yi bayani ana cikin matsi a'a muna cikin matsi dai yawwa mu dai muna cikin matsi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وهم عودة الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته